ya kasance ya kowa an aiko shi zuwa dukkan mutane to sai ya zama kuma labudda tun da jama'ar da ta fi yawa to wahalar da wajen kiran mutane zuwa ga Allah zai kira kowa saboda haka ɗaukakarsa da darajarsa da sakayyarsa da ladansa a wajen Allah dole zai kira sauran annabawa gaba ɗaya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yana faɗa cewa ana sayyidu wa da adama wa la fakara ni ne shugaban dan adam babu alfari cewa annabi adamu da wanda yake koma bayan adam ma'ana adamu zuwa isa duk suna karkashin tuta ta ranar alkiyama to wannan yana nuna mana cewa annabi adamu da dukkan ƴaƴansa annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuce domin tun da hadda adamu har sauran annabawa suna ƙarƙashin inuwar manzon Allah da na alkiyama ai ba ka zuwa ƙarƙashin inuwa sai inuwar da ta bika haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune tare da Nana Aisha sai sayyidina Ali ya tsinkayo sai sai annabi ya ce haza sayyidul arabi wannan shugaban larabawa wannan shi ne shugaban larabawa sai Aisha ta ce ya zai zama shugaban larabawa sayyidul arabi wa anta hadirun kana nan kuma ya zama shugaban larabawa yake eh shi ne shugaban larabawa amma ni wa ana sayyidul alamin ni shugaban talikai ne gaba ɗaya idan aka alamin kuwa duk annabawa har da mala'iku sun shiga haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fito ya shiga gida bayan ya shiga gida ya fito da ya fito din nan sai ya samu sahabbai suna cikin labarai magana da Musa ba shi da ba shi da ta wata lamun lahu Musa takliman fa qala akar wargoje wai to ina ji in ya zama haka magana in wannan ne su burge ka to ai wannan bai burge ka da bada mamaki daga annabi Isa wanda ya zama ruhullah ruhi ne ruhin Allah ba wato ruhi ne daga Allah ba wani ya ce to haka na ji sun na ku dariya amma amma fa ku duba ba duk wanda duk kuke bayana wata fanni ba wanda bi bani mamaki kamar annabi adam annabi adam fa shi ne sufiyullah tsakar halittar Allah wato wanda Allah ya zaɓe shi ya halicce shi da hannunsa ya sa mala'iku suke musu sujada duk annabi yana eh yana jin su amma su ba su gan shi ba to jin tsoron kada su karkace zuwa wani annabi su ga ya ga annabin su wannan abin ya jawo musu matsala sai ya fito ce duk abin da kuka faɗa na ji da ji duk abin da kuka faɗa lallai haka ne Allah ya yi annabi Ibrahim badaɗin sa kamar yadda kuka faɗa gaskiya ne ya yi magana da Musa gaskiya ne ya ja sanya annabi Isa ruhullah ko da kalmarsa gaskiya ne annabi Adamu halifan Allah ne a bayan kasa ya halice shi da hannunsa ya huda tura tura masa rai amma fanni idan Allah ya ji annabi Ibrahim badaɗi to ni Allah ya riƙe ni habiban wato ni abin son Allah ne ba masoyin Allah ba abin son Allah ne ni Allah yake to ga akwai bambanci ko ita kaza ni habiban fa kama ta kaza ibrahim kalilan kamar yanda ya ba annabi ibrahim bada'i to ni kuma ya rike ni habiban yace na rantse da wanda raina yake hannunsa yace da annabi musa dan imran wanda aka saukar masa da at-taura zai zo da annabi isa wanda aka ba shi injila zai zo to da za su zo mu haɗu da su a duniya to ba yanda za su yi dole su shiga cikin ku su ji ni kawai zama sahabbai ba wa ta hau illa tibai kaga ya ce biko sannan Allah ƙara wa sau yarda a cikin tafsir zina ta wal habib fawqa al kalim bada'i wato masoyi yana saman bada'i domin masoyi yana saman bada'i Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya bambanta fifikonsu shi ne badaɗi shi ne wanda zai roƙi abu a bashi abin da ya roƙa. Amma wato masoyi abin so kuwa shi ne wanda ba za a ma bari ya roƙa ba za a duba kafin ya so ma kada ma zuciyar da wahala ta so sai a bashi. Yace misali kaga Annabi Ibrahim ya tsammanin gafara yace wallazi admau an ya gafira li kadi ati yawmaddi wanda nake kaunar wato ubangiji na shine ubangijin da nake kaunar ya yafe gafarta mini kurakurai na ranar sakayya shin ya roƙa ko bai roƙa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na farko a cikin rubutun kaddarar Allah ba a kaddara masa zai saba wa Allah ba babu sabo a tsarin da Allah ya masa babu kuskure ya ce Allah ya yi shi daidai yadda Allah ya ce so amma tun da gafara wani abu ne wanda bawa yake son sa a wajen ubangijinsa to Allah ya yi wa annabawa gafara a abin da suke ganin kamar laifi ne duk da ba su da laifi to annabi musallallahu alaihi wasallam tun da gafara haka da shi kuma bari a yi masa kyautar gafara inna fatana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara dole wannan gafara da Allah ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na zunubansa to wannan ba zai ba zai zama ba ta da muhammi a wajen manzon Allah saboda haka sai ya zama wannan gafara za ta fada kan zunubin al'ummarsa. Annabi musallallahu alaihi wasallama Allah ya ya gaya wa Annabi Ibrahim ya roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba shi farin jini da kuma harshe na gaskiya a halittar baya wanda an yi misali cikin fil akhiri Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya annabi Ibrahim ya zama abin yabo a cikin abin da ya zo wanda zai zo bayan sa Allah ya kai wannan addu'a a wajen annabi Ibrahim har Yahudawa suna cewa annabi Ibrahim yana ka addinin su Nasara sai annabi Ibrahim yana ka addinin su a musulmi sai annabi Ibrahim yana ka addinin su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman وما كان من المشركين amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi bai roƙi wannan ba sai Allah ya ga manzo Allah shin kam alam da sharaha laka sadran ya shin ban bude kirjin ka ba ko ba ala an ka wuce ka wa rafa'ana laka zikraka mun daga ambatanka idan Allah ya daga ambatan annabi Ibrahim a harshen waɗanda suke bayan annabi Ibrahim gaba ɗaya kowa zo alfarinsa a ce yana addinin annabi Ibrahim ko kuma yana alfahari a ce annabi Ibrahim kakansa ne to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya haɗa sunansa da nasa babu wani gure wanda za ka iya wani gure a aljanna wanda ba da sunan manzon Allah da sunan Allah aka yi ado a wajen ba ko fil aljanna an yi masa kawa da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah haka gadajen aljanna ƴan mata aljanna sarƙoƙinsu da ƴan kwallayensu da zannuwansu duk an yi masa ado ne da launin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah komai ya tsaya ne da sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama saboda haka kaga Allah ya daga ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fiye da na annabi Ibrahim ba tare da ya nema ba haka na annabi Ibrahim ya roƙi Allah Allah ya ce ne tantar da shi da ƴaƴansa kada su bauta wa gumaka yana ce wa jannibni wa baliya ana wa ana abu da lafsa kana tantar da ni da ƴaƴana kada mu bauta wa gumaka Allah ya gaya wa masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt Allah yana nufin ya tafiyar muku da kazantar bautar gunki da kazantar sabo ya ku ahli baiti wa yuhyirukum tahira sai tsarkake ku tsarkakewa ranar lahira duk wanda suka danganci annabi sallallahu alaihi wa sallama ahli baiti ta ko ina za su tashi a wankakkun su babu wanda zunubin da zai tasiri a kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya annabi Ibrahim ya gaya mana na tafi zuwa wajen Ubangiji inni zahibun ila rabbi sai hadith na tafi zuwa ni mai tafiya ne ya zuwa Ubangiji na da sannu Ubangiji na zai shi da ni kaga annabi Ibrahim shine ya tafi daga kasansa zuwa kafar Falastin to wannan tafiya ta annabi Ibrahim da yayi da kansa shi yayi da kansa shi ya roƙe ta amma Allah tabaraka wa ta'ala idan Ibrahim ya yi tafiya daga daga daga kafar Sham zuwa Falastin Allah tabaraka wa ta'ala ya manzo Allah subhanahu wa ta'ala asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu dhurriyyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ur rahim haka nan yayin da Annabi Musa alaihi salam Musa alaihi salam Allah ya tafiya da shi zuwa miƙati wato ya zuwa miƙatinsa wato wato ya tafiya da shi ya zuwa miƙatin gana da shi a duru sina to Allah ya gana da Annabi sallallahu alaihi wasallama a saman sama ta bakwai a farfajiyar al'arshi haka nan idan Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi da Annabi Musa ya zuwa miƙatinsa ya zuwa miƙatin wannan ma za a Musa da miƙati na to annabi Musa alaihi salam da yazo ga miƙati Allah ya nuna masa ayoyinsa da kudararsa to annabi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sune Allah ya nuna musu irin wannan ayoyi da nuriya lahu ta nuriya lahu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ta tabayyana lahum annahu al-haq annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi dukkan annabawa ta wa'annan fuskoki da shehu da kuma sauran fuskoki Allah ya kibaci manzon Allah ranar tashin alkiyama da liwa'ul hamdi wato tuta ta godiya wato matsayin da Allah zai tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kowa ma sai ya yabe shi kowa ma sai ya gode masa ranar da Allah tabaraka wata'ala zai tara halitta gaba ɗayan a fili ɗaya idanu zai iya kallon su sannan murya za ta iya gamewa da su mutane su haɗu gaba ɗaya bayan mutane su haɗu sun tsaya aljanu su kewaye mutane minti goma mala'iku na bayan ƙasa su kewaye mutane da aljanu minti goma haka mala'iku sama ta ɗaya minti goma wayannan haka dai a kewaye sannan ruhu ya zo ya kewaye sauran halitta gaba ɗaya ya matse su wanda masu saɓa bisaƙe a wannan lokaci kowa yana neman yaya za a yi to a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah zai bashi maqamu shafa'a wanda kowa zai fake da manzo Allah ya kuma gode wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matsayi Allah ya tabbaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sannan kuma Allah ya tabbaci manzo Allah da maqami na ceto ranan da Allah zai yi fishi bai taba fishi kamar sa ba kuma ba zai taba yin fishi bayan sa kamar sa ba a rasa yadda za a yi a tafi wajen annabi Adamu, a tafi wajen annabi Nuhu, a tafi wajen annabi Ibrahim, a tafi wajen annabi Musa, a tafi wajen annabi Isa, kowa ya faɗi wani abu wanda zai hana shi gabatuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yau Ubangiji ya yi cikin da bai taɓa yin shi ba ta kansa ya ce ku tafi ya zuwa wajen wani na har ya zuwa a zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam idan an zo wajen annabi Musa ya tura al'umma wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai ce ta kaina nake yi ta kaina yake yi ba a'a a wannan rana buga kirji zai yi ya ce ana laha, ana laha, ana laha, ni ne na isa da ita, ni ne mai ita, dama ni ne, ni ne mai yi, ba mai yi wato a wannan rana, rana ne ta ɗaga kan manzon Allah da alfaharin manzon Allah da nuna isarsa, dan ne, saboda matsayin guda ɗaya tak a duniya. Duk abin da Allah ya halitta gaba ɗaya babu wanda ya kai annabi tsoron Allah. domin shi ne bawan da ya fi kowa sanin Allah, kuli kane da tsamani wa ladun ba ana awar adidi. Saboda manzo Allah ya zama shi ya kowa tsoron Allah a wannan gida, to shi ya kowa amincewa a wancan gidan. Saboda haka yadda na mare idan ka ji tsoron Allah a duniya, to za ka amincewa Allah a lahira. amma idan ba ka ji tsoron Allah a duniya ba ba ka da aminci da Allah a lahira saboda haka yana daga hauka da rashin hankali da jahilkar Allah da rashin sanin Allah mutum ya ɗauka wai sanin Allah shine wasa da Allah ko sanin Allah shine wasa da addinin Allah ko sanin Allah shine kalmomin banza wanda ba za su iya tsinana wa mutum komai ba babu sanin Allah shine tsoron Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyana sai abu tukunna haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun shi malamai suka fassara tsoron Allah da cewa an yuqa wa la yuqa wa an yuqara wa la yuqa wa an an la wa la yuqa wa yuqa wa la yuqa aha abiki kada a saba masa a ambace shi kada a manta shi a kowane lokaci wannan shi ne ainihin tsoron Allah hakikarin takawa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa أنا أخشى- أعلمكم بالله إن أخشى أعلمكم وأخشاكم أو أتقاكم بالله أنا wanda ya fi ku sanin Allah ya fi ku tsoron Allah ya fi ku kun ya fi ku wato kaskantar da kai da razani a wajen Allah ni saboda ka ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa aminci da amincewa saboda kai tsaye zai ce ana laha ana laha ana laha Allah ya fi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan matsayi ma akan annabawa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasila wato Allah ya zaɓi manzo Allah da wasila ita ce tsadantuwa ya zuwa Allah wato daraja ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mat- wata daraja ne wanda bata dace ba sai ga bawa guda ɗaya tak a cikin bayin Allah ina kaunar na zama ni ne wannan bawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana rabo na hanyar samun wannan wasila yace idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku roƙa mini wasila domin manzila ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba ta dace ba sai ga bawa daga cikin bayan da Allah kauro da zama wannan bawa ba wai manzo Allah ya ya suka mu roƙa masa wannan matsayi dan mu taimake shi addu'a ya samu wani a'a mu yi addu'an ne don duk wanda ya yi wannan addu'ar shi ma annabi ba zai manta da shi ba zai cece shi ranar kiyama so da haka wannan wasila ma matsayi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake bace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba tare da sauran annabawa ba wannan wasila kuwa wato matsayin da Allah zai bayar ya ba manzon Allah na wasila da ceto din nan shine hatta kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon Allah zabi ya shigar da rabin al'ummarsa aljanna rabi kuma sai Allah shafin da Allah yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah ya ba shi ceto annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah tabaraka wata'ala ya ba shi ceto al'ummarsa sai Allah ya ba wa manzo Allah cewa ranar alkiyama al'umma sahu sahu sahu sahu na dan adam wanda za a yi na yan aljanna sahu ɗari da ashirin ne amma sahu tamanin duka na al'ummar abin sallallahu alaihi wasallam saura sahu nawa na sahu arba'in shi ne da saura al'umma sannan a sahu arba'in din ba mu muna da hannuwa ci wanda ba samu damar shiga cikin nan ba ko wani gubi haka to su za su shiga su waye saboda haka kuma Allah tabaraka wataala ya ba manzo Allah zabi yake cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijin ka zai baka kyauta sace dan al'umma sai ka yarda annabi ya ce idan la arba wa wahid min ummati yadkhuluna ba zan taba yarda ɗaya daga cikin al'umma ta ya shiga wuta ba saboda haka ahlul baiti Allah ya kara musu yarda malamai suke arda ayatin ayat da take kowace wato kowace aya kaunatar da mutum samun rahamar Allah ko mun saba sa alqur'ani shine yadda Allah yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim cewa ya ku wa'anda suka yawaita wa kansu daga sabon Allah tabaraka wa ta'ala kada ku ɗebe kauna daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya domin Allah shi ne mai gafara mai jin kai. Wannan aya ita ce aljar aya ta bil Qur'an amma ahli baiti suka ce a'a aljar aya al Qur'ani inda Allah ke cewa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijin ka zai yi maka kyauta ranar alkiyama ranar lahira sai ka yarda yake to annabi kuwa ba zai yarda ɗaya daga cikin al'ummarsa ya shiga wuta ba hadisai da yawa masu karfafa wannan magana suna nan suna bi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama mutane mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba ukuba ba hisabi sai wani daga kusan daga cikin sahabbai yake manzo Allah ya roki Allah kari annabi ya kara ce an kara masa tare da kowane mutum daya daga cikin dubu saba'in ɗin kowane mutum daya zai tafi da mutum dubu saba'in wani sahabi ya ce masa ya Rasulullah sai ne shi da lokaci shi dai yace to an kara tare da kowane mutum ɗaya daga cikin dubu saba'in cikin dubu saba'in din nan an ba shi sai adadin dubu saba'in sai wani wani ya sake cewa ya Rasulullahi roƙi Allah ƙari sai ce na roƙi Allah ƙari Allah ya ƙara mini dankin da uku sai na umar ya ce Allahu akbar wani sahabi sai ya sake cewa ya Rasulullahi da ya roƙi Allah ƙari sai sai na umar ya ce manzo Allah kake ya ce gabar Allah in ya ga dama ya shigar da halittarsa gaba ɗaya aljanna ba ruwan ma halittarsa ne amma dangin Allah guda uku in ya ƙara dangi dangi ɗaya ta kusurwa na kalam zai dumbule halittar gaya za mu zo mu ta gwagwarmaya da karna a banza a lahira kuma Allah ya danka zai watsa sa uku ɗaya haka. To duk wata ga yaka ya kai daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin manzanni buga kirjin manzo Allah da yake cewa yake cewa ma min ummati illa wa ba'dha fil jannati wa ba'dha fil nar illa ummati fa innaha kulluha fil janna babu wata al'umma daga cikin al'umma al'ummu illa fa ce sakin da yana aljanna sakin da yana wuta sai dai al'umma ta dukka tana aljanna wani lokaci wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana ni'mar rajulu li shirari ummati ana فقالوا يا رسول الله كيف بخيارها؟ قال اما خيارها اما خيارها فيدخلون الجنه بأعمالهم واما شرارها فيدخلون الجنه بشفاعتي. ينا النبي صلى الله عليه وسلم ينا سوى نعم الرجل لشرار امتي انا حي وما دلّا na isa mutum ga ashirarar al'umma ta ne, mana na isa Ubangida, na isa gata, na isa kariya, na isa mai zeli, na isa mai ceto ga ashirarar al'umma ta ne. Sabon yanzu idan ka isa haka ga ashirarar al'ummarka, yaya zaɓaɓɓun al'ummar ta ga kuma yadda, a'a, yadda ai zaɓaɓɓun al'umma ta kan za su shiga aljanna ne da ayyukansu, su kuma turaren za su ga aljanna da cetona yadda za ka gane irin wannan za ka ga wani lokaci ka ga irin rigingimu da suke ta faruwa ko wani lokaci za ga wani mutum an taba annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan giya an taba ana a gidan giya da arna da musulmi ana gidan giya an sha an bugu wata anniya ta ji daɗi ka taba janibin annabi sallallahu alaihi wasallam wani arna yana cikin gidan jiya ya dauki kwalba ya faka mata kai wannan yanayin da yake ciki bai mantar da shi kansa da kishinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi amfani fiye da yadda mutum yake tsammani haka nan kuma kiyayyar annabi za ta yi illa fiye da yadda mutum yake tsammani Allah tabaraka wa ta'ala ya bibita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da irin wayannan fifiko wanda ba su da iyaka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bibita dukkan annabawa da dukkan miƙa wato darajoji kaga annabi Musa alaihi salam Allah ya kira shi sai munajati da shi a dutsen Tir Sina'a Allah ya kira annabi Yunus ya gana da shi a cikin ƙarƙashin ƙasa a cikin wato haƙar shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sai da ya wuce da shi sammai bakwai ya wuce sidratul muntaha ya wuce kursiyu ya zo al'arshi har sai da ya je wani waje da yanda Allah yake faɗa cewa fakana aba qautaini aw adina saboda haka ne a nan ne zaka ji shehu yana cewa fa aina tuwa min za وأين كليمه وأين الذي نادى ومسجده ومسجده هوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا إسرائيل إلى لابار طول سيناء إلى wato wata har wannan makami da makamin wanda ya tsaya a bawani muqaddas duwa ko kuma ina za a haɗa wannan matsayi da matsayi na kalimullah ina wanda ya yi munajati da Allah masallacinsa wato aha kifi ba za a hada ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya tafi ya tafi sannan kuma Allah tabaraka wataala wajen wajen annabi Musa da yaje gana da Allah tabaraka wataala ya ji dadin zance da Allah ya ji dadin ganawa da Allah sai ya ce ya Allah arini anzur ilaika dan nuna mini kai mana nuna min in kalle ka me amsa Allah ya ga annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba to anan ne ma'anar sai ba da wata ibara cewa annabi Musa annabin Allah ne kuma manzon Allah ne ya fi kowa sanin abin da ya halatta da abin da bai halatta ba da ganin Allah bai halatta ba a matsayinsa na annabin Allah ba zai roƙe ba zai roƙa ba sai dai ya roƙi abin da ba matsayinsa ba da ya roƙi Allah cewa rabbi arini anzur ilaika sai Allah ya gaya masa lan tarani ba za ka ganni ba amma kar ka sai an hana ka ba matsayinka ba da wala ta zuciyar jabali duba dutsen nan faidistan arraba kanahu idan ya tabbata inda yake to da sanu za ta gani za ta gani halan ma ta jallalin jabal yayin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi tajalli ga dutse dutse yayi tajallin Allah sai kenan da alahu dakkan sai dutsen ya zama ya ruwa da siminti narkewa da alahu dakkan wa karra Musa kuma ne sai ya ba Musa ya faɗi a some. Saboda haka dai mai waƙa daga cikin shuba yake cewa, "Iza amanta lafzarta lan tarani, bima ka zama alfu'adu fahimta bana." Fa Musa mara kama aha, bima ka zama alfu'adu fahimta bana. Wa in ka amanta lafzarta lan tarani, bima ka zama alfu'adu fahimta bana. Fa Musa karrama shiyan alaihi, wa Ahmadu lam yakun li yasiga bihina in ka hada maganar nan kare ne ka hada ta da ma ka zama al'adu a nan zaka gane dan Allah ya gaya wa annabi Musa nan karami amma ya ga annabi Muhammad a kan ma ka zama al'adu mara zuciya batai batai ƙaryan abin da ta gani ba ma'ana sai ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah tabaraka wa ta'ala da idan zuciyarsa ya ganshi da idansa na kwakwalwar kansa da Allah ki sa ma zagal basaru wa ma daga idanu bai kauce ba bai kuma yi karkada ba lokacin da ya ga zasu ma'ana bai fadiya su ba Allah ya bashi karfin fana'in da sai shuhudi zati ba tare da wani abu ya faru ba saboda haka wannan shi da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wancan kuma shi ne matsayin annabi Musa alaihi salam amma duk wani labarai na na na na masu tafsir ke cewa annabi Musa annabi Muhammadu ba Allah ya gani ba malaika Jibril ya gani to tambaya ne shinkan wane ne ya zo suka tafi Isra'il ne daga yake mana wa zo masa da addinin a na manzanci a gobe hira wa ke zuwa wasu alqur'ani ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau dubu ashirin da hudu. Ya zo wa manzan Allah sau dubu ashirin da uku sannan kuma inda Jibril za a gana dan me da aikin daga makan da ya zo sai a gana nan. Ko? Ko ba haka ba? Saboda haka ba bukata a ce wai yanzu sarki yana neman ka sai ya turo maka shamakinsa kuma sai shamaki ya wuce kun je fada kuma sai talaka su dinga tabbatar shi ya gani ba shamaki ya gani to sako ka ba shamaki ba su tun daga nan ya aka ga ba mala su magana to daga wayan ka ba da fasal lan tarani bima ka zama alquran fahim jamana fa musa kana makshiyan alaihi fa amadu lam yakul li yajiga bina kawai da za auna inda al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta gode wa Allah za ta ga duk wani abu wanda ya ba wa annabawa mu'jizozi ko ya ba wa alwaliye karamomi yanzu Allah ya zubar da wannan abun a juji yana bukata abu ɗaya tak a wajen mu yanzu babbar karama a duniya shine tsoron Allah da daidaituwa akan sunar manzon Allah shi ya fi komai wahala amma idan Allah ya tafi da annabi Sulaiman zai tafi da shi gudubuha saru warwaha saru Allah ya ba wa kafirin wannan al'umma yayi jirgin sama wanda zai iya fiye da irin wannan tafiya a awoyi ya ɗauki mutane da kayansu da komai ko ba mu tura bane yadda aka ba annabi Ibrahim alaihi salamu wannan bardan wa salaman wuta ta zama bardan wa salaman an ba mu irin wannan mota eh mota fanka mota AC gida AC haka duk da gasu nan a ce a nemo ruwan sanyi ka ce babu wuta ka gana shekara ɗari biyu da suka wuce da in an ce za a kawo ruwan sanyi ka ce babu wuta sai a ga kanan mahaukaci ko ko haka idan ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi Isra'i ya ga abin da yake ya ga annabawa da suke gabatuwa to ai yanzu kowa a tafi hannunsa yake yawo da duniya a hannunsa kana zaune sai kace bari mu je mu ga me ya shahara ka in an jima ka koma ko ina kake so yau ka gani a duniya sai dai in babu wannan in ka ga ba ba sai dai in baka da wannan karama ko ba ka ba ko kuma wani sanar ka ba ta kai ba shine baka da kudin sayan waya ko kuma kana da kudin sayan waya baka da zikirin shine baka da kudin data ko ba haka ba amma wannan duk yanzu idan kana da shi duka wannan abu Allah ya kare saboda haka abin da yafi komai wahala a yanzu babbar walittaka yanzu da karama daidaituwar mutum akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu misali za ga wasu wasu tsani da suke shigo wannan na lalacewa da bata za ka yi samun mace ko fatiya ba ta biya ba in ka so ka karanta maka la ya ilaha illallah muhammadu rasulullah kyakkyawa daidai ba za ka iya ba za ka samu ko mace ko namiji dakunan mutane su zauna a gidaje su dinga tsayawa su ce wai suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta jerin gwaro daga kauyuka suna sa hannu a ruwa ana ba mutane suna sha wayannan wannan dabbanci ya isa ya isa dabbanci ne ma'aunin walittaka shi ne yadda Allah ya faɗa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun suwaye waliye alladina amanu wa kanu yattaqun wanda suka imani da Allah kuma suka kasance suna jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin matayen da ake ta ziyarta suke shafa kan mutane suke komai abu yayyawa yawancin sun zama wani za ta kai kozi ba yace mata kin yayi istighfari tace eh tace yin da ya san da billahi tace wallahi to ni ba da shi da mun na ji ma da ina la la wata da san da billahi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim tace kai wa annabi salati salati allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim wallahi ba ta iya ba amma a cikin suna ganin su malam nasir wanda tun tana shekara goma sha bakwai nake cewa mutane Allah ya ce annabi ya ce ba iya abin da mu karanta ba amma a zuwa cikin kule mu a cikin daji a jejin karatu jahilan mata zo mazaje suna shiga gidaje da mata ya ana zuwa wai suna gani a ko san shi ba su iya ba saboda haka ya kamata mutane su yi hankali idan ilimi bai bai bai bai zama shirya ba to bata kuma za ta iya zama shirya ba saboda haka wannan abu da mutane suke kai wallahi wallahi bata ne kuma rudani ne bata ne rudani ne bata ne rudani ne kuma komai zai iya faruwa duk abin da kake ganin in biyan bukata ne za a yi domin shaidan ne zai je wajen ko ba zai je ba sai je duk wani abin da baka sani ba na wai mun gashi mun ki zauna da mutumin da zai daga tarbiyya sai ba shi sama yana tsakanin nan da ƙasa tarbiyya yana rafe kaga yana jira yana wai yana jin kai mutum zai yi haka a hadisa ya dinga haka turare yana zuba sai yana faruwa amma ma'aunin tsoron Allah ma'aunin walittaka Allah ya ce kaza in bi Allah ya ce na maka za in bari salloli guda biyar a cikin jam'i wannan shine walitaka allazina amanu wa kanu yattaqun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum bushra fil hayati dunya wa fil akhirah saboda haka mutane su dawo daga fatan su abinda suke kai fata ne ba shirya bane ko a ce maka annabi ya bayyana a cikin bango ko annabi ya bayyana a cikin ko shehu ibrahim ya bayyana a cikin ba a ne yanzu misali in shehu ibrahim zai bayyana kana ina kamata ya bayyana ba wannan lati ba ni ne kallon sa ni ne kallon sa eh ni ne kallon shehu ibrahim ana amma shehu ibrahim bai bayyana a falon nasu ba da zai shiga ɗakin wata mata wanda kowa kan irin mafarkiya bai bayyana a bango wannan wani irin galauci ne اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين